أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
aran malam nasir eh, kamar yadda muka sani muna gabatar da wato darussa a ƙarƙashin alfawa'id almustakhraja min al'ayat fi fununin mukhtalifa sannan kuma ko at-ta'ammulat fil ayat al-qur'aniyya al-karima ko kuma al-istinbat ko al-istinbatat min khilal al-ayat al-qur'aniyya al-karima mun gabatar da karatuttuka daban-daban wanda kuma har Allah ya samu ka ɗauko wani ɓangare na cikin suratu wato suratul baqara a karatun da ya gabata mun tsaya ne wato a cikin suratul baqara wajen ayata ya ayyuhal ladina amanu la tubtiru sadaqatikum bil manni wal adha wadda bayani ya gabata akan ta to da yake za mu yi arrabt abinda ake cewa rabt rabt da hausa shine kulli a kulla an gane ko to ana iya kulla abinda ake gani ana iya kulla abinda ba a gani shi yasa ma kungiyar da ta hada jama'a masu yawa sai a kira ta rabita rabitatul alamil islami kungiya ce wadda kamar igiya ce wadda ta daure mallamai na duniya wadda suka haduwa a karkashin ta sannan ana cewa an daura aure duk da yake ba mu ga igiyar da malamai suke daura aure ba amma dai an daura shi kuma ya dauru an gane ko to rabtukin da zamu yi wanda ulama'u tarbiya a wannan zamani akwai ilimi da ake cewa ilmu tarbiya can kuma malamai na da galibi suna kiransa wato turqut ta'lim ko adabu ta'allum wa ta'lim yanzu kuma turawa da yake sun kwace ilimi sai suka sa education ana kiran shi ilmu tarbiya wanda ilimi ne wanda ana karantar da shi a jami'o'i na duniya irin su saudiya irin su libya irin su gashi nan dai a jami'o'i daban-daban wanda kuma wannan ilimin yana buƙatar taka tsantsan saboda yanzu turawa sun kwace ragamar wannan ilimin a duniya shi yasa galibin mustalahat da ake amfani da su a cikin ilimin tarbiyya kai bal ma cikin ulumumuka ma yanzu a nan kasashenmu galibi musamman ulumun tajribiya ilimi na bincike galibin su na turawa ne wanda muna da buƙatar waɗannan mustalhatkin a ɗauko su a fassara su a san ma'anarsu a san abin da ake nufi da su sannan a zo a yi musu hukunci ƙarƙashin alƙur'ani mai girma maganar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ta inganta da maganganu na magabata a ga shin wannan mustalhakin da ma'anarsa shin ta dace da musulunci ko ta dace da musulunci ba mun gane wannan ko shi bincike ne mai yawa ka ɗauki mustalahat na ilmun nafs mustalahat na ilmun tib mustalahat na ilmun fada mustalahat na ilmu geologiya mustalahat na ilmu geografiya mustalahat na ilmu tarikh mustalahat na ilmu i'lam mustalahat na ilmu tarbiya mustalahat na ilmu ijtima' ina fata fahimci ni mustalahat na ilmu iqtisad wa hakaza kaga in ka ɗauki wannan karatu ne wanda tana yawa haka ƙara rayuwar kama shi nan wannan bangare in ka ɗauka zaka iya amfani da musulmai sai ka samu ma'ajimul mustalahat fi ilmin nafs fi ilmin adab fi ilmin abin nan falsafa duk kai hukunci akan su don saboda a wayar mu musulmi da kai da sauran ilmukan da na riga na faɗa an gane ko eh wata gona ce wadda alaran akwai ma'adanai na ilimi a cikin ta eh gwalagwalan ilimi suna nan sai dai wanda Allah ba ikon ɗebo su Allah ya ba mu nasara to wannan rabtukin shine darasi idan aka yi shi to idan za a zo a ɗora a kan shi a tusa kenan a tusa wani darasi akan wani kenan ana buƙatar sai an faɗi alaƙar wancan darasin da wannan idan kuma sabon darasi ne to sai a yi muƙaddima wadda za ta tahayi atul azhan domin kwakwale su fahimci ina aka dosa mun gane wannan yanzu rabtukin da za mu yi wannan ayata ya ayyuhal ladina amanu tun da mun yi bayani kanta sai mu yi rabta akan abubuwa guda biyu na farko akwai wani kuskure da ya gabata a jiya wajen ayar da muka karanta cikin suratun nisa wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir mun ci babu yawmil akhir kinnan to tabbas akwai yawmil akhir da na farkon da na biyu akwai walladina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa ma za alaihim law anfaqu mimma wa kana Allahu bihim alima wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir akwai shi wa anfaqu mimma razaqahum Allah da haka dan adam la yakhlu min nisyanin aw taqsirin aw khata'in aw ghairi dhalik mun gane wannan da kyau abu na biyu mun manta a cikin kissa da muka kawo wajen karkashin aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha mun yi mantuwa shine akwai wani al-i'jaz al-qur'ani karkashin wannan kissa wanda suna cewa uzairu ne mun ci babu nasi wanda ya tabbatar da cewa uzairun din ne shi uzairun akwai shi wa qalat al-yahud uzairun ibn Allah ko ba ka dan bane amma cewa shine aukan ladhi marra ala qaryatin to shine na bukatar dalili mun gane ko yawwa sai dalili an samu dalili ingantacce cikin alkur'ani dai babu cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu bamu gani ba in an cin mishi to sannan kuma sai a tabbatar da uzairun ake nuhi wajen sihhatul rabt domin akwai sihhatul as-sanad wan nas akwai sihhatu ad-dalalatu war rabt ana buƙatar ta yana yiwa ma'anar da ake son a kulla nassi da ita ita bata hadin bai yi ba amma nassoshin sun inganta mun gane wannan da kyau eh ɗaliban ilimi dole sai an waye ma hanyoyi na ilimi Allah ya taimake mu alaran ma sai mu ɗauki wannan wannan ya ijaz kin afwan shi ne inda yace wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas da yace wanzur ila ta'amika ka kalli abincinka wa sharabika da abin shanka lam yatasanna bai canza ba mun gane ko amma sai ce wanzur ila himarika kalli jakinka mafhumuhu shi tasannaha ko tasannana shi ya canza kaga wannan bai kawo shi ba kamar ma'ana ba a kawo shi ba amma ana fahimtar shi cikin siyakin magana abu na gaba wanda ya kamata mu duba ma'anan abu na biyu shine cewa shin da jakki ko mu ce jaki wasu na cewa jakki wasu na cewa jaki da abinci wanne ne yake saurin canzawa ko ba haka ba amma wanda ke saurin canzawar don a ƙara nuna mishi kudura ta Allah to shi ne bai canza ba wanda kuma yake jinkirin canzawa to shi ya canza ban san kuma fahimci haka ba wallahu ta'ala a'lam yanzu sai mu shiga cikin darasin mu amin amin amin amin wa iyyakum to da Allah yayi kira ga wani masu imani ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha sai ce kal ladhi yunfiqu ma lahu ri'a an-nas mun ce ri'a an-nas haka Abu Ja'far ya karanta kiran kamar wanda ya aikatar yake nan bai da lada ko ba haka nan bane wala yu'minu billahi wal yawmil akhir sannan Allah buga misali fa masaluhu kiran misali na biyu tun da ya ce kal ladhi yunfiqu ma lahu ri'a an-nas fa masaluhu ka masali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda ko ba haka nan bane la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ko la yaqdiruna mimma kasabu ala shay a cikin suratu wato Ibrahim ko ba haka nan bane wallahu la yahdi al kafirin mun yi bayanin wannan duka ya gabata mas'ala guda ta yi saura mu faɗe mu faɗa shine cewa da an ka ce kalladhi yunfiqu malahu ri'a annas ya kamata a ce la ya kadiru ala shay'in mimma kasabu bai a ce a ce la ya kadiruna ba don mutum guda aka faɗa ba sai kuma fahimta ba to sai malamai suka yi magana wasu suka ce a'a misali ne an ka buga shi ko misali yana gaskatuwa yasduqu ala kathirin minan nas shi san kace la yaqdiruna wasu kace a ai shi allazi ismul mawsulna su ko al mawsulat an gane ko tufidul umum sai an samu dalili galibi al mawsulat umumi suke nunawa ko da mufrad ne sai in an samu abin da ya keɓance su kamar cikin kissa tana yiwa akwai wanda ake nufi da shi ina fata an fahimci ni wallazi ja'a bis sidqi wa saddaqa bihi ulaikumul muttaqun suka ce ta saukari akan sayyidina abubakar radiyallahu anhu an gane ko amma kuma hukuncin ya shafi wani duk wanda ya zo da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala kan kame shi sai ayi kiyaci akai ba sai kuma fahimta ba to anan dai abin da ke son in ci shi allazi ko da yasduqu ala al-mufrad min haythu al-lugha to amma kuma min haythu abinda al-usul wa sharia yafidu al-umum an gane ko sai an samu dalilin da zai fitar da wannan umumin galibi cikin kissa akwai mutanen da ake nufi kuma ko umumin na akwai lokacin da ana iya taksisin sa ya za mu samu wannan dalili sai mu koma kaga Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bi mu'minin bai ce wa ma huwa bi mu'minin ba innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan sai ce falahum ajruhum inda rabbim kaga man am, man amana mutum guda ba ce man amanu ba billahi wal yawmil akhir wa amila ba ce wa amilu ba an gane ko to sai an ka ce falahum ba a ce falahu ba na fata ana fahimta ta wanda kuma irin wannan yana da yawa cikin alkur'ani mai girma a wuraren da malamai sun yi ittifaqi a wuraren da malamai sun yi sabani masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu sai Allah ce dhahaba Allahu bi nurihim bai ce dhahaba Allahu bi nurihi ba bayan ku ya ce masaluhum ka masalil ladhi istawqada nara an gane ko akwai sabani na malamai wasu suka ce nan dan saboda misali ne yana gaskatuwa akan mutane masu yawa waɗansu malamai suka ce a'a allazi tufidul umum wasu malamai suka tafi cewa a'a allazi din nan mutum guda ne mutum guda ya kunna huta amma mutane da ma sun kazo suna shan wannan wuta maganganu ne masu yawa mai so ya kuma cin ad-durrul masun fi ulumil kitabil maknun na ash-shaykh as-samin al-halabi da kuma sauran tafsirai amma in ya fara da wannan tana yiwa ya fi samun wato fa'idodi ga maganganu masu yawa wallahu ta'ala a'lam to sai Allah subhanahu wata'ala ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah ina fata mun ni misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ibtigha'a mardatillah nan sai Allah ya faɗi abin da ke cikin zuciyarsu ina fata ana fahimta ta kenan wannan aya da anka kawo wato tana matsayin kamar ana bayyana halin waɗanda ibnu ashur ya bayanin al-infaqa alal mahawij ko ba ka nan bane kamar ciyarwa bayan an yi fi sabilillah zancen fi sabilillah sai an kado ana zancen waɗanda suke ciyarwa don saboda wato Allah to sai ibnu ashur shi ya tafi cewa anan atafina akan kallazi yunfiqu malahu ri'a annas tunda an ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a annas ai misalin shi ne aka buga to sai an kai atafin wani misali akan wani misali shi yasa ma ya kawo shi ya nuna cewa wato wannan atfun ne ala yato kalladhi yunfiqu malahu ri'a annas ina fata ana fahimta ta yace to Allah ya kawo wannan dan saboda ta'kidul madah Allah yayi ta'kidin yabo akan waɗanda suka yi don shi sannan kuma ya kawo shi ce Allah ya kawo na farko ma wanda ya kawo dan a nuna bayanul farq wato dan ayi bayanin martaba bambancin albawun yayi amfani da kalmar ta albawun ma'ana tazarar da akwai tsakanin waɗanda suka ciyar don Allah da ba su ciyar don Allah ba kaga abu ne wanda yake yana da nisa kwarai da gaske sannan ne ya ƙara da abu na uku yace wata fannunan ina ganin fit tamthil wato don kuma a nau'unta a kawo nau'i nau'i nuna kwarewa da canza salo a cikin wato buga misali ina fata an fahimce ni wasu kuma in sun kaga dama sai su ce wa masalul ladina yunfiquna amwalu bi amradatillah nan kuma al muqabala ne al-muqabala ala ramma ba wanda muqabala wanda aka cewa da malami da malami su yi muqabala eh duk da yake wasu malamai sun ce ma bai dace a kirata muqabala ba sai dai a kirata munazara an gane ko eh to amma kuma zance mafi inganci ana kiranta muqabala domin muqabalatul ra'yi bil ra'yi ne wa muqabalatud dalil bil dalil sai dai wancan shine fi shahara wallahu ta'ala a'lam to arma muqabala shine dama qur'ani in ya kawo abu sai ya kawo kishe shi muqabala bainad diddaini in Qur'ani ya kawo waɗanda suka ciyar don Allah sai ya kawo waɗanda ba su ciyar don Allah ba an gane ko kaga nan da ya kawo zancen kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas sai ya kawo wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah da ya kawo fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasalu yasirhu lil yusra sai kawo amma man bakhila kaga da a'ata da bakhila kishiyoyin juna ne ina fata an fahimce ni فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين كل الكافرين كما هكذا أرما تو وبشر الذين آمنوا أي الذين آمنوا كيشي الكافرين أن لهم جنات جنات كنن كيشي النار تي وقودها الناس والحجارة مقابلة كنن كاقول أنا إيدوك ونن دام شي أسباب النزول هناتي ilmul munasaba wani lokacin ta ta'addad al munasabat kuma kowanne ana iya ɗauka shi in ana iya hada sai a hada in ba a iya hada sai a yi tarjihi tunda ilmi ne fihi ijtihad fihi naw'un min al ijtihad an gane ko al muhimmu wa masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu ibtigha'a mardatillah dan neman yarda Allah kaga na sai Allah faɗi abin da ke cikin burin su dan neman yarda Allah bu su yi ba don su bata ma wani da rai bu su yi ba kuma don aibe su ba su yi don su cimma burin su wani na duniya ka sa akwai wanda ke yin kyauta don ya bata masu da rai ina fata an fahimci ne eh shi dai abinda a gurin shi in yayi in ya san wani da yan baki ciki to zai yi shi yasa kafirai ciyar da duke suka yi don saboda su bakanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rai ina fata an fahimce ni to um, wa tathbitan min anfusihim kuma tabbati ne a wun a gunsu ko a wurin su ka gane ko kina ya nuna sun yadda da alkawalin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba su sakamako magana nan da Allah hadi yace zai ba su sakamakon nan sun yarda zai ba su sakamako a nan duniya ya gyara musu al'amuran su ya sa musu albarka ko da bayar wata musu dukiya ba irin yadda ake tunani an gane ko tabbaci na sun yarda da Allah ba wai shakka su kai ba ana ba su ana tunanin wai harkan nan irin ciyarwar munafikai tunda su ba don Allah su kai ba eh an gane ko to sai Allah ce wa tasbitin min anfusihim to misalin su kamar sali jannatin bi rabuwa kamar wata janna kana iya cewa dan lambu ko kuma an ka jannatin bi rabuwatin nan kana iya annakira wato ba ta zamantowa littazim tana iya zamantowa annakira huna littasghir ta nuna karamin abu ne amma yana bada fa'ida mai yawa ina fata musu to ka masali jannatin kamar dai wata wani dan lambu ne ko wata yar danga ko wata yar garka duk ana amfani da wannan kalmomi bi rabuwatin akan wani dan tudu ko kuma a ce bisa ga dan yar jigawa jigawa shine kamar wuri wanda arbi saman dan tudu kafin a samu wancan jiha jigawa dan kan wani ce jihar jigawa ko ba haka nan bane eh ina fata an fahimci to ka masali jannatin bi rabuwatin kamar wata danga ce ko lambu ko lambami wanda abi rabotin alnaba'u nan zarfiya ce tana daidai wannan wurin suna ga wagazawa ba'u zarfiya ba'un tana da ma'anoni fiye da goma ya kamata ɗalibin ilimi ya neme su ya san ma'anarsu ka diba cikin mugunin labibu dai a karkashi shi kaɗai ma in ka duba ka gani da yake ba shi kaɗai za ka iya duba ba akwai littafai na huruful ma'ani ولقد نصركم الله ببدر اي اتشان بدر بربوة akan wani dan tudu nan akwai qira'at daban-daban ko in ci karanta wannan kalma da salo daban-daban akwai bi rabwatin sannan kuma akwai bi rubwatin imam ibnu amir ash-shami da imam asim al-kufi su suka karanta ka masali jannatin bi rabwa shi ko sauran qurra sai sun ka karanta bi rubwa shi yasa in ka dauki qur'ani mai warshe ga a rubuta bi rubwa in ka ɗauki wani hafsu sai ka rubuta bai rabuwa suka ce ah wai kaga danka hakan ga ah qira'ati ne in baka sani ba da lughat yi kokari ka nemi littafan da suka fassala irin waɗannan bayanan gakka take ce kuskure na yanzu wani in ya ɗauki qur'ani mai hafsu in warshe sani ya ga an rubuta da fata sai shi kwanci ce to kun gani dama ai an ce yahuda za su canza qur'ani gashi na sun fara canza qur'ani yawa haka ba da abin da ya kama da haka to ka masali jannatin bi rabwa kamar wata gona ce ko lambami wanda akan rabwa in an ka ce rabwa wanda yana saman dan tudu an gane ko me yasa bai kata bil alif wal lam ba ya kawo ta nakira ya nuna karama ce amma kuma tana da amfani mai yawa to amma kalima ta arrabuwa in muka duba musallasul lughawi ne muttahidul ma'ana wannan ilimi ne mai buƙatar bincike kwarai da gaske musallasatul lughawiyya musallasat daga salasani kalima ce mai iya ɗaukar wasali guda uku an gane ko to kala biyu suke akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana muttahidul ma'ana shine wanda ma'anar shi tana haɗe wasalin ya canza amma ma'anar bata canza ba haka ne kamar qira'at zaka iske wani wasalin ya canza ma'anar bata canza ba akwai wanda kuma wasalin ya canza ko wazanin ya canza ma'anar kuma ta canza to waɗannan qira'atu ne ni kawo qira'at ne mutawatira amma akwai ribuwa ana cewa ribuwa ba rubuwa ba ba rabuwa ba tunda sunan qira'at ne mutawatira in mutum diba cikin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun alugance dai ana cewa rabuwa ana cewa ribuwa ana cewa rubuwa musallathul lughawi muttahidul ma'ana amma akwai wanda ma'anar shi take canzawa wannan kuma dalibin ilimi sai ne littafan da suke bayani kan wannan musamman akwai littafi na Sheikh Abdul Latif Shuwairif babban malami na kasar Libya wanda ya rasu kwanakin nan kuma ya karantar da mu a sanar ula da kuma sanar thalitha babban malami ne mausu'a ne rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin cikin littafin sa at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu dama yana ɗaya da na biyu da na uku da na hudu a cikin na hudu din ya kawo na ilmul musallasatul lughawiyya sannan kuma imamu qutrub yana da abayat akan wannan qutrub sannan kuma akwai ibnu malik ya rubuta alfiya wanda da alfiya ta nahawu yana da alfiya kuma baiti dubu cikin wannan ilmin musallafatul lughawiyya sannan kuma yana da baiti dubu cikin ilmul qira'at malamai na farko malam mutafanninu ne Allah subhanahu wa ta'ala mu ma ya ba mu gurgurdan namu to idan muka zo a nan rabuwatun ribuwatun rubuwatun duk dai abu guda suka nufi wato eh, tudu dan tudu an gane ko sunan wata unguwa mara ɗaya dan tudu ko ba haka ba Na'am.
Eh, yawwa to dan tudu dai wanga gona tana bisa ga dan tudu ba wancan ba dole ba sai wancan dan tudu da mara eh, duk inda dai shike a duniya an gane ko eh, amma akwai mukhtaliful ma'ana mukhtaliful ma'ana shine wanda masar suke canzawa misali kamar yanzu in ka ce alqastu alqistu alqustu alqastu shine wato zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqistu shine adalci wa nad'u almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqustu shine turaren wuta wanda ake hayaki da shi to kaga in ka zo ka iske kalma babu wasali karshen ta ga inda an kai kai ko kai sai ka buga wannan eh kuma kai ta kuwa cewa ka samu daidai ka iya karatu Allah dai shi gyara mu da in wangal amari malam almuhimmu ka masali jannatin bi rabwa asabaha wabilun wabilun ma kadi mad- hadari mai yawan ruwa shi kace ba ma kadi inji malaman zauri Na'am.
asabaha sai ya shafe ta ma'ana yi mata ruwa sai ya zubo shi yasa ake kiran girgije sayyib au ka sayyibin minas sama'i Na'am.
asalin shi sayyib ne daga saba ya subu ya zo daidai abu ya zubo ina fata an fahimce ni Na'am.
eh haka na ba'uda sun kace asinta daga ba'adu na saboda ƴar karama ce in ka dibe ta kamar sashe ce ba'adu shay'a ya mai da abu wato sashe sashe Na'am.
shi yasa an kace an sasanta ma'ana an ba wannan sashe an ba wannan sashe sai an ka samu zaman lafiya sulhu kenan daga nan an ka samu tabi'id Eh, ina fata an fahimta Na'am.
ala ayyati hal asabaha bilin fa'atat ukulaha dhi'fain sai ta bada ukulaha abincinta amfaninta ma'kulaha kenan nan utliqa al-masdar wa wa urida bihi ism al- wa urida bihi ism al-maf'ul fa'atat ukulaha dhi'fain sai ta bada abincinta dhi'fain ribi biyu ina fata an fahimce ni to eh, nan kalima ta ukul in muka duba eh, imamu nafi' wanda warshi da kanun suna tare da shi da imamu ibn kathir wanda imamu al-bazzi da kumbul suna tare da shi da imamu abu amra ibn al-ala wanda imamu duri da imamu susi sun yi riwaya daga gare shi sun karanta fa'atat uk laha sun yi makafin sukuni su kodanta sun karanta fa'atat ukulaha an yi makafin damma to in ba wanda ya san yadda aka karatun qur'ani ba bai ma iya gane da sukuni aka karanta ko da damma bugana kai mutane suke yi sannan wajen tsayawa nan ma za a iya ganewa musamman inda zai zamanto eh, kalimar za ta kare da lamun ba ta da idafa yanzu wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul kaga wajen tsayawa sai a bambanta to kaga in ba wanda ya sani ba shi yasa da yawan waɗanda suke kuskurantar da malaman musabaka musamman waɗanda sun karanta sun sani ba waɗanda suna yi bane ba su ba su ba su kware ba sai kaga mutum yayi karatu 100 bisa 100 sai ka ce yayi daidai kai ko baka san wajen wasu laba ya ta tafka banna mai yawa sai kai kai ko muryar zakin muryar ka bi shi ko komi yana da nashi maki Gaskiya.
suturar da za a sa kaga mutum bai zuwa wajen musabaka ya sa bakaken madubai ko gilas ya ce ya zo musabaka kaga wannan suna da maki suturar shi zaman da ya yi ko ba haka nan bane Na'am.
sannan kuma tambayoyin da aka yi masa ana kallon sauti yana da maki har da tana da maki tajwidi yana da maki makharijul hurufi yana da maki kai ko sai ka dauki dan zaƙin murya kawai sai ka ce duk mallaman da maciya amana na musamman in ya zamanto wanda ya na biyu namiji ne mace ce ta yi ta farko sai a ce haba eh in kuma an ka samu kaddara wani mallami ya kai masa isi haba mun mun sani eh haba haba ai dole ta yi ta farko mallan eh dole ta yi ta farko Mm, to Allah ya kyauta ala ayyati hal sai ce fa'atat ukulaha dhi'faini mun faɗi waɗanda suka karanta da sukuni na kafin ko damma sai ta bada ukulaha ai ma'kulaha abincin ta dhi'faini ribi biyu fa in lam yusibha wabilun Allah ce in ba ma kadi ne ya same ta ba ma'ana yayi mata ruwa ba an gane ko fa tallun an gane ko sai zamanto tall wato hadari mai kananan ruwa eggiskizniya an gane ko to nan kuma sai ta bada abincinta kenan in ruwa masu yawa suka same ta biyu take bayarwa in kuma ruwa kaɗan suka same ta kuma za ta bada abincinta daidai babu asara ina fata an fahimci ni. kenan ita duk ɗaya gare ta ko ai masu yawa ko yan kaɗan dai za a samu amfani ina fata ana fahimta ta yawwa kamar ilimi ne duk wanda ya ma ilimi hidima je ya yi karatu ko ya ma malamai hidima to ko Allah bai bashi ilimi ba cikin zurriya ta sai Allah ta so ma- ma- malamai kana fahimta ta No.
duk mutumin da ya taimaka ma malamai duk mutumin da ya taimaka ma addini ina fata ana fahimta ta duk mutumin da ya je makaranta ya karatu Allah bai kaddare zan malami ba to ko cikin ƴaƴan shi sai Allah ya tado malamai ko ko sai Allah ya sake tado masu wadatar da za su taimaka ba addini insha Allah ta'ala amma wannan ba dole bane ga Allah tunda yukhrijul hayya minal mayyiti amma sunna Allah ta gudana ana ganin haka fa illam yusbaha wa bilun fatal wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani na ga abinda wato kuke aikatawa ko ko Allah masani na in kace masani na yayi daga basira ne in kace basirin kuma mai gani na Allah yana gani don Allah ba makahu bane kuma Allah yana da sani kuma Allah ba jahili bane duk da ka fasara ya shi yasa wani in kace wallahu basirun bima ta'malun Allah masani na sai ya ce ja Allah albasaru gani na ya mance da akwai albasiratu ba sani ko mun fahimta ba to kaga mutane suna da isgili wajen sanin fassara ɗaya bu san abu yana ɗauka fassara uku ko hudu ko biyar ba su je su yi mutane banda Allah ya muna mai kyau almuhimmu dai wallahu basirun bima ta'malu Allah mai gani ga abin da kuke aikatawa kuma ya sani ya sani kuma yana gani yadda duk kuka yi niyyar ka Allah ya santa yadda ka ba mutane Allah ya sani ka san wani in zai maka kyauta zai maka amma sai ya gaya maka abin da baka so ko ko sai ya muka maka a karkace sai ya baka ya nuna maka shi kai ne kaskantacce ina fata ana fahimta ta wani tun daga yadda yake mika kyautar za gane yalla da kyau dawai Allah shi ba shi lada Allah kai mun tsaki ina fata an fahimci ni to wannan kenan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a yawaddu ahadukum yanzu ɗayan ku yana so an takuna lahu jannatun ya kasance yana da gona ko lambu min nakhilin na wato itace na dabino an gane ko wa a'nabin da 'ya'yan inabi jam'in na inab ko ba haka nan bane an gane ko an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suna gudana karkashin ta ma'ana suna tafiya ruwa mawadaciya ce lahu fiha min kulli thamarat yana dukkan nau'i na ƴaƴan itace waɗanda ake bukata ba wai duk ƴaƴan itacen duniya ba don babu gudan a ce duk ƴaƴan itacen duniya da akwai akwai su can ina fata ana fahimta alimu da tana dukkan nau'ukan da suke ba da shawa ake bukatar su lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar sai girma ya kama shi to yanzu shi ko in girma ya kama mutum zaka iske duk gaban shi suna rauni ina fata ana fahimta ta eh hatta da ilimin da mutum yake da shi sai ka iske wani lokacin ya fara yin rauni ba komai yake iya tunawa ba a lokaci jikin sai ya zama to yana da rauni galibi ba duka ba amma wani take iske kuma ya kai shekara ɗari kuma jikin shi bai yi rauni ba irin wancan raunin haka kwakwalwar ma makaranci alkur'ani galibi ba ka iske irin wannan hayaniya ta same su ko da wasu abin na a'a alkur'ani yana nan din din din din din ce zaka iske akwai malami ake shi Sheikh Hassan Ash-Sha'ir ina ganin mutumin kasar Morocco ne yana karantar da qira'at a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce shekara 100 wasu sun ce shekara 132 kuma yana iya zuwa a haramin Madina a kawo shi sai an dauko shi a dora shi saman kujera kuma ya karantar da qira'at al-ashr kuma in kai kuskure ya gyara maka ina fata ana fahimta ta ko ba haka ba wata rana muna tare da Sheikh Abdul Latif Shuwairi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin wata aya ya nema ko baiti ne na manta dai wani abu na yayi nema ina ganin sai yan manta shi wata mas'ala ce mura ta karatu sai ya ce wa qad balaghtu min al-kibari itiya haka ne yake magana girma ya kama ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai girma yana tasiri idonka ka ganin shi ragu wannan kuma galibi ne ga waɗansu da kuma jikinka da wani abu to wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa yana da zurriya kalima ta zurriya tana da ishtiqaqi zai kai kusan guda goma sha shida in ban manta ba ina ganin can cikin suratul baqara ko ali imran mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun ya kawo ta yayi ishtiqaqin ta wanda ko profesa na ilmin sarf ya zo da dai wannan wurin sai ya bi a hankali sannan ya fitar da kuma sai yayi ikhtisari don a gari dan saboda auzanikinta da asalinta shin asalinta da ya'un ne ko asalinta da alhamza ne kaza kaza sannan kuma tana daga cikin al-adad kalmomi kalma ta zurriya tana daga cikin al-adad al-adad wato wani malami ya littafi akan waɗannan kalmomin larabci da suke ma'ana ba da ma'ana kishiya biyu zurriya ya'ya zurriya iyaye wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulki al-mashhun nan zurriya su an ka dauka ko iyayensu iyayensu ina fata an fince ni duk da yake waɗansu malamai sun tafi cewa kamar imamu sa'adi da ya zo karshen wannan aya ya ce kai shi dai duk iya binciken shi yayi amma wannan aya ya kasa mata fassara ta dace da ita in ka diba cikin tafsirul karim rahman fi tafsir kalamil mannan ya ce shi dai ga dai iya kokarin da ya amma shi dai har yanzu bai fahimce ta ba to in mun ka dauki tana daga cikin al-addad mun huta an gane ko kenan zurriyatahum aba'ahum ko kuma a'a ina fata an fahimce ni an shafi mudaf wa ayatul lahum anna hamalna aba'a zurriyatihim fil fulkil mashhun ina fata an fice ni ko ko hamalna zurriyatahum mun dauki zurriyarsu wato nan utlika zurriya urida bihi al'aba domin inda iyayen ba su tsira ba da ɗiyan ba za su tsira ba ba za a same su ba ko ba karan bane Gaskiya.
Allah subhanahu wataala ce wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga fir'auna ai yahudawan da a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su ne aka tseratar daga fir'auna ba Gaskiya.
a'a an tseratar da iyayensu ne mun gada wannan da kyau kuma sai kai hattara masu fasar wannan aya zaka cike waɗansu masu aqida ta at-tanasukh asalin nasakha shine an shafi abu ko nasakha an gusar da abu ko ba ka dan bane to ako ko kuma nasakha an rubuta abu ko an kawo tamkar abu shi yasa ake cewa nas- nasakhal kitab inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun to sai suka ce a'a nan wato ana nufin rayukan waɗancan mutanen suna Allah ya cire na bani Isra'ila yayi halicci waɗansu wato gangar jiki sai ya sa su ciki wannan aqida kafirci ce dan an nuna kamar Allah bai halatta ma kowane ya jiki baransa ina fata na fitata wannan kafirci ne kadiba cikin al-iklil fistin balti tanzil na imam suyuti karkashin wannan aya wa idna jinakum min ali fir'auna cikin suratul baqara ya kawo wannan wallahu ta'ala a'lam wa lahu dhurriyyatun du'afa yana da dhurriyya du'afa masu rauni ina fata an fahimci ni wa lahu dhurriyyatun du'afa yana da dhurriyya eh, eh, mai rauni an gane ko to anan akwai maganganu da ya kamata mu kawo wajen ayawaddu ahadukum shin ɗayanku yana so su'alul inkar ne ba abu ne wanda dan adam yake so ba ban sani ko mun fahimta ba to sannan kuma meye alakar wannan ayar da ayoyin da suka gabata duka zancen wato nan misali ne wato Allah ya bayar ashmal domin ana zancen ciyarwa ne to sai aka buga misali ba ga ciyarwa ɗaya ba a'a aikin da duk ɗan adam ya yi ina fata an fahimce ni Na'am.
yana fatan ya lalace baya fatan ya lalace to sai an ka misali ashmal kenan nan sai zamanto ziyadatu tamthilin na ina fata ana fahimta ta ziyadatu tamthilin ne akan wato abin da ya gabata ko kuma ya zamanto a'a isti'nafi ne aka yi an gane ko me yasa aka kawo an kai isti'nafi an ka kawo wannan misalin na biyu saboda eh, an yi bayani filla-filla game da wanda ya ciyar don Allah ko ba kanan bane to yanzu menene misalin kuma wanda bai ciyar don Allah ba saboda an ka misalin wanda ya ciyar don Allah to sai zaman tonan muqabala ce ake ganin yayi kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi ko ba kanan bane wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah to nan istinafun ne wato yuthiru as-su'al to su ko waɗanda ba su- suka ciyar ba don Allah ba ya halin su yake san kace ayi waddu ahadukum ko ko kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nasi to shi ga wani ƙarin misali kan shi bayan an ba da misali wanda suka yi imani ban sani ko suka ciyar don Allah No.
ban sani ko mun fahimta ba to sannan da yace wala hu dhurriyatun du'afa yana da yara wato waɗanda suke eh, masu rauni ba a ce zurriyatun du'afa lahu ba taqdim wa ta'khir ba ana nufin shi kadai adda masu rauni ba a nan matsalar shi kadai ta shafa mun gane ko ustazu doktor fadil samar ra'i a cikin littafin sauni littafi da ya ma'anil abniya domin yana da littafi ma'anin nahu yayi na ɗai da na biyu da na uku da na hudu sannan ya wani littafi ma'anil abniya ya kawo waɗansu canje-canje cikin ilimin balaga sosai duk da ke ba kowane bayani bane yayi ya zama to daidai ko ba haka nan bane amma in ka ga baka gamsu ba sai ka ka dalilin da ke nuna cewa baka gamsu ba ga dalilan ka ko ba haka nan bane ba wai kawai ka ce kai abu bai maka ba yake cewa cikin alqur'ani ma'anil abniya ya nuna maka cikin ilmu sarf auzan waɗanda qur'ani yake amfani da su akwai balaga a ciki sai yace in ka ga qur'ani ya kawo du'afa'u an gane ko yana nufin masu rauni ad-du'ful ma'nawi rauni wanda yake da alaka da wanda ba a gani kenan rauni na ilimi rauni misali na a ce mutum jahili rauni na sanin ciwon kai to shine sai ga qur'ani ya kawo du'afa amma in ya kawo du'afan an gane ko yace yana nufin rauni na eh, abin nan rauni hissi kamar raunin jiki ina fata an fahimci ni to sai kawo shi yace dalilinsa kuma eh, wa barazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru kaga nan qur'ani ya amfani da du'afa duk da ke asalin larabci ko ce ana iya amfani da ita amma nan cikin balaga ta alqur'ani ake zance sai ce du'afa'u din su ne waɗanda adda raunin ilimi domin sun bi waɗancan akan mi akan rauni an yaudare su ina fata an fahimce ni eh, eh, qala al-mala'u eh, eh, mm, yake cewa eh, a cikin eh, suratul a'raf قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا آه، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون آه، عفوا cikin suratul suratul ghafir an gane ko آه، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار نعم.
ko ba haka nan bane to almuhimmu dai sai nuna cewa du'afa du'afa waɗanda suke da rauni ne ta fuskar ilimi ba wai rauni na jiki ba نعم ina fata an fahimce ni نعم to amma wannan magana da fadl samra ya kawo inda ya ce galiban مم.
yayi mata kaidi da yahi نعم don in muka duba eh, kaga ya hamma ya kafa hujjar cewa da an ka ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim yace dha'afan dan kana iya cewa to ai dha'af ana nuhin suna da rauni ne na na hissi kuma shi ko ya ce maka a'a ma'anawi na sannan kuma wala hu dhurriyatun du'afa nan kana iya cewa ai du'af ne eh, eh, abin nan eh, hissi ne ba ma'anawi ba tunda shi ya ce du'afa'u ma'anawi du'afan hissi to amma wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan khafu alaihim to nan du'afan in zaka dauka ai du'af ne hissi zaka cewa نعم can kuma wala huduriyatun du'afa zaka ce du'af ne eh, ma'anawi zaka ce hissi ne tunda suna da dukiya ne ta tafi babu ta نعم yace kana iya masa eh, eh, wato kace yayi kuskure نعم to abin da nake so in ce da ya ce galibi da yafi domin Allah ce laisa ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli laisa ala du'afa nan duka za su iya cewa wato malamai galibin suna ce cewa nan rauni na jiki ake nufi ina fata mace da wanda ba zai iya yin yaki ba duk da yake shi a fahimtar sanin addu'afa su ne waɗanda ba su da ƙwarewa ta wajen yaki ko sun je ba su iya yakin ba an gane ko amma dai sai a ce galibi da yafi Qur'ani ya bambanta su galibi wannan na farko kenan sannan dama an ka ce kana da rauni galibi akwai wanda ya hada rauni biyu raunin jiki da raunin tunani wani kuma yana da guda ko na jiki ko na tunani ban sani ko mun fahimta ba akwai wani mutum in ka ganshi akwai girman jiki amma kwakwalwar ina eh kama sai ka ce maka hankalin hankalin raƙumi na gare kaga ga jikin g- da girma kamar da sha'ir yace laqad azuma al-ba'iru bighairi rubbi bighairi lubbin falam yastaghni bil 'izam al-ba'iru نعم ina fata ana fahimta ta Na'am.
hankalin rakumi in ji mutane mu suke cewa han- hankalin rakumi ko ba ka nan bane eh ko kuma a ce wato eh, girman kashi ne eh dogo an kace hankalinka a kwabri eh a laraba sun kace alqasiru fitna alhamdulillah kathira alhamdulillah kathira wa tawilu ahmaq shi gajeren mutum galibi fitina ana zo- domin wayo gare shi dama dan adam yana da tawaya bai sabarin shi shige ma al'amura in kaga mutum ya cika son yawan fitina galibi mai karamin jiki na mai babban jiki bai son fitina نعم ina fata an fahimce ni shi yasa zaka ga itilar duk mutanen zaka sun ka fitina a duniya galibi ba su da tsawo irin su itilar kaga yan metra wani abu na amma fitinar da ya kama duniya sai dai Allah ya gyara نعم almuhimmu nan da ya ce galibi ya ce to shi hujjaci wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan kana iya cewa nan du'f ne eh, eh, hissi an gane ko tunda ya ce du'afa ma'anawi du'afan hissi to nan kana iya cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan du'afan to ai du'afan din kamar du'ufu ne ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ma'anawi ba an gane ko kana iya cewa kana iya cewa du'fu ne ma'anawi نعم amma ne in an ka duba suna da du'f hissi da ma'anawi tunda zuriyar ka in ka barta shikenan ba su da ba su da karfin jiki kuma zaka iske duke su ma za a iya za a iya karewa da ita sannan wala hu zurriyatun du'afa sai ce nan ba ana nufin suna da rauni na dukiya ba ko na rashin dukiya tunda suna da gona ko ta kone misali ai dukiyar ta su ci tasarrufinta ne ba za su iya ba sannan cewa ai misali ne Allah ya buga misali ne Allah subhanahu wataala ya buga kenan ba shi ke nuna ta kone ba kenan sai zaman to gudanar da ita ne ba za su iya ba eh ina fata an fahimci ni to amma dai yayi nashi kokari mai so ya koma cikin wannan littafi na ma'anil abniya eh, na ustaz Dr. Fadil Samar Ra'i inda ya bayanin at-tafriq bayin al-jumu' banbanci tsakanin jam'i ya kawo jam'ul muzakkar salim ya kawo jam'i so littafi ne da mai sufa 130 da wani abu ne ko 140 da wani abu dalibin ilimi zai iya samu shi ya cicciro masalolin ya rubuta su a wuraren da an kawo su da pencil kaga in ya zo jan tafsiri zai iya tunawa wallahu ta'ala alam wala hu dhurriyatun du'afa fa asabaha i'sarun sai i'sar iska mai tsananin karfi an gane ko irin guguwa za a ci ya same ta fihi narun wanda akwai wuta ciki fa taraqat sai ta kone ina fata an fahimci ni to an yi ruwa ko ba a yi ruwa ba ba a faɗa ba domin iska yana iya zakkuwa wanda yake akwai hadari cikinsa amma ba a yi ruwa ba sai a yi ta walƙiya walƙiyar nan alama ce ta wuta sai ta ƙone kuma yana yiwa a yi ruwa kuma ruwan su kansu akwai wani nau'i sinadari na wuta tare da su shi yasa dam dam da ake yi manya na duniya da ake fitar da wuta ai da ruwa ake fitar da wutar lantarki ban sani ko mun fahimta ba wanda duniya ta da kufa wajen hanyoyin da ake samun lantarki suna da yawa daga cikinsu akwai ruwa daga cikinsu akwai uranium daga cikinsu akwai gas ina fata ana fahimta ta daga cikinsu kuma akwai heter da su gazuwal wanda ake uh, sarrafawa daga cikinsu kuma ana samun wato kamar kashin dan adam shi ma yanzu an gano yana bada lantarki shi yasa kamar yanzu na ga wani mutum da aka yi program ɗinsa a ƙasar kenya za ka iske gidansu da uh, abin nan toilet kinsu inda ake kashi nan ne ya zo ya yi wani tsari ya hada sai yake bada wuta saboda zafin nan na kashi yana bada energy ga kuma hasken rana wanda abdulmumin jof dan kasar nijar shi ya kirkiro wato wannan almuhimmu da fa ko dai an yi ruwa ko ba a yi ruwa ba fa asaba ya sarun fihi narun fa hatarqat sai ta kona sai da ce kazalika yubayyinu Allahu lakum alayati la'allakum tatafakkarun kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyi dan saboda ku yi tunani kaga wannan an fito da misalin karara shi yasa ma aka ce sayyidina Umar wata rana ya tambaya kan wannan aya ba a samu wanda ya bada amsa ba sai sayyidina sai Ibn Abbas Ibn Abbas radiyallahu an yake cewa uniya bihal amal aiki ne ake nufi ya lalace sayyidina Umar ya ce ni ma ban san wani abu da ake nufi da wannan ayar ba in ba wannan ba ma'ana tana buga misalin aiki ne da kuma hasarar aikin ina fata an fahimce ni to kaga babu mai fatan haka kenan ku kenan ku in ka san haka kada ka je ka ciyar da dukiyar ka ba don Allah ba ranar tashin alkiyama kana jiran kaga ka samu sakamako sai abun ya zo gaba ɗai ya caɓe maka an gane wannan da kyau sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ya ku da kuka yi imani ko ciyar min tayyibati daga dadada ma kasabtum na daga abin da kuka samu aikin ku kenan ina fata ana fahimta ta to anan in mun ka dibi munasaba ibn ashur a cikin littafinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa wannan ifda'un ila al-maqsud kama an kai ne ga wurin da ake bukata an gane ko afda ila shay'i kinan wasala ilayhi an gane ko ifda'un ila al-maqsud ma'ana ayoyi da suke bayani gaba muqaddima ne yanzu ne aka zo zuwa ga inda ake son a cimma ina fata an finci ni domin shi ibnu ashur ya hankalta ma ayoyin da suka gabata na kwadaitar da mutane akan ciyarwa ba san ko an fahimci ni ba ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana kaga nan kwadaitarwa ne ko ba haka nan bane sannan kuma bayan ya faɗi wannan yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahumul labai fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafirun zalimun kwadaitarwa ne da umurni ina fata an fice ni masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misali ne aka yi don a sa muku tashwiki bege da so na kuciyar a kwadaitar da ku zuwa ga wannan a gane ko alladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah don saboda kar ku yi aikin banza ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatukum bil kar ku bata wannan sadaqa din ku wanda shi maudu'i ne mai fadi mubtilat ake kiran shi abubuwan da ke bata aiki gaba ɗaya da suke bata wani aiki kowace ibada akwai abin da ke bata ta sallah tana da mubtilat zakka tana da mubtilat hajji yana da mubtilat ko baka nan bane aqida tana da abubuwan da ke bata ta ta lalace na waqidul islam ko na waqidul iman mubtilat da suna suna da maudu'i ne sai ka dauko shi shi ma maudu'i ne ka gabatar da shi an gane ko sannan aka ce wa masalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah aka bada misalin su da abin da suke samu wajen Allah da ridin da Allah subhanahu wa ta'ala zai musu sannan aka bada misali wanda ya ciyar ba don Allah ba aka tsoratas wato at-targhib wa tahdhir sannan aka zuwa ga al-maqsud anfiqu min tayyibati ma kasabtum an yi muqaddima ne sannan aka zuwa ga abin da ake so akai gare shi wasu malamai suna ganin a'a ta'akidi na da an ce wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka ai umurni ne ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum umurni ne ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum an yi ta'akidi sai dai bambancin su kowanne daga cikinsu akwai inda ya dusa bayan umarnin ya ayyuhal ladina amanu wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka na ana zancen jihadi ne kuma aka tsoratar cewa rashin ciyarwa yana halakar da al'umma ba wai tunanin su ba in su abin nan eh, eh, suna ganin in yanzu ba su ciyar ba addini zai ci gaba wanda in ka diba asar karshen ayan suna nan masu yawa sannan ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmin bayan umuri da ciyarwa an tsoratar daga kiyama ina fata ana fahimta ta dan za a yi bayanin kiyama da kuma abin da ya shafe ta man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni shi ko ga ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum na ana so a nuna maka banda dukiyarka kana iya cirewa ma da abin da ka noma ko ko da abin da ka yi kasuwanci ma'ana na ana so a nuna maka abin da ake cirewa da shi ko noma shi ko noma ka- ko kasuwanci kai ko ko ka same shi domin kasab yana nufin abin da ka samu dukiya kana iya samun ta ta fuskar kasuwanci kana iya samun ta ta fuskar noma zai zo min ma akhrajna lakum min al-ard kana iya fuskar ta ta samun kyauta kana iya samun ta ta fuskar gado ban sani ko mun fahimta ba to ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum kin zama to ta'kidi na an kai akan wadancan amma akwai wuraren da an ka bambanta duka ne maganganun ba su ci karo da juna ba anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga abinda kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ard da abinda muka fitar muku shi daga ƙasa mimma akhrajna lakum min al-ard kaga mimma sashi ba duka ba an gane ko domin inda mun ɗauki min libayanil jinsi da duk abin da ake noma a duniya sai an fitar mishi da zakka ba sai ko mun fahimta ba No.
amma sai a ce maka kaza bai da zakka Mm.
to to saboda min din nan tab'idiyya ce min ba'd ma akhrajna lakum min al-ard shi yasa malikiya sun ka tafi cewa abinda ake tarma zakka cikin abinci al-muqtatul mudakhar abinda abinci ne na al'umma kuma mudakhar ana iya ajiye shi ana iya busar da shi a ajiye shi iddikhar kenan ban sani ko mun fahimta ba to akwai bangandu dai na malamai wajen abin da ake tarma zakka eh, eh, abin nan eh, da kuma abin da yake da riba wanda kuma ayoyin da za su zo gaba za su yi bayanin abin da yake da riba illatul riba al-iqtiyat wal iddikhar ko al-kail wal wazan ko al-jins wal kail ga sunan dai maganganu wanda malamai suke bayani Na'am.
ina fata ana fahimta ta to an fi kumin tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga abin da kuka samu kuka yi aiki kuka same shi an gane ko Na'am.
wa mimma akhrajna lakum min al-ard sashan abin da muka fitar muku shi ana fitar mishi da zakka Na'am.
to da nan ne waɗansu sai suka yi suka ga shari'ar musulunci sun ka ce to jidan Allah addinin musulunci sai a ce yanzu misali hatsi suna da zakka sai a ce ko- sai a ce hatsi suna da zakka an gane ko to an ka ce wuski biyar tiya 60 kenan ko tiya 60 kenan tiya 300 suna da zakka ko ba haka ba a to tiya 300 suna da zakka amma sai a ce yanzu misali mutumin da ya noma albasa ita ba ta da zakka wanda ya noma albasa ita ba ta albasa ba ta zakka to tana yawan ga buhu goma ne ya noma buhu nawa zai bayar arama wanda ya noma buhu goma na hatsi zai kasa kashi goma ba da kashi daya ko ba ka nan bane to wani sai shi albasa ta miliyon 100 kuma albasa ba ta da zakka so kaga addinin musulunci ashe yana taimaka ma masu kuɗi ne su su taushe talakawa ban sani ko mun fahimta ba shi yasa malamai suka yi raddi akan wannan suka ce a'a duk da yake ta albasa ba ta da zakka ai kuɗin da ake noma ana juyawa da su ai su suna da zakka ai ba a tsere ma Allah ba can gaba ana haduwa ana gami ta mun gane wannan da kyau yawwa to da haka mu fahimci wannan sannan hanafiya su sun tafi cewa duk abin da aka fitar ko kadan ko mai yawa ne domin Allah ya ce wa mimma akhrajna lakum min al-ard ma tufidu al-umum sai an ka ce a'a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi itlaqin laysa fima khamsu awsuqin sadaqa duk abin da bai kai wuski bai bai da sadaka kenan ta aya mutlaqa ce yanga ko muqayyad ne wal muqayyad wato eh, wal muqayyad yaqdi ala al mutlaq kenan wannan ita ce ka'ida shi yasa wani sai ya ce komai na da zakka ku to ku ce Allah ya ce mu ma akhrajna lakum min al-ard a ga hadisi can kamanta da shi ina fata ana fahimta ta eh. to almuhimmu eh, wa mimma akhrajna lakum min al-ard sai Allah ya ce wala tayammamul khabitha minhu gakku nufaci kenan taqsudu tayammaman qasada ne gakku nufaci duk da yake imamul bazzi shi yana karantawa wala tayammamu ina fata an fahimce ni shi sai ga ya sanya ta'un din ta zama to kamar biyu amma yana jan shi wala tayammamu ina ina fata an fahimci ni imamul bazzi din daga cikin ruwat na ibnu kathir wala tayammamul khabitha gakku rufati al khabitha mummuna minhu wannan ne da cikin wannan abin tunfiquna minhum kuna ciyarwa daga shi an gane ko walastum bi akhidhihi amma ku ba za ku karbe shi bi illa an tuhmidu fihi sai in kun kauda kai ma'ana asalin abu in abu bai burge ka ba ko bai kadar ka ba kauda kai ki kenan eh kai an baka bai maka ba kawai sai ka dan kauda kai ka karba to kenan shin bai da lada ko ko yana da lada malamai suka ce in dai ka ciyar yan amfana da shi yana da lada na fata ana fahimta ta Sheikh Nasiruddin Sa'di rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace lan tanalu albirra Allah yace lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim ma tunfiqu min shay'in annakira ce fi siyaqin sharti tufidu al-umum fa inna Allah bihi alim Allah ya san shi kenan in kun bayar ko kadan na kuma ko da wanda ku ku dauke shi komai ba in dai abu ne mai amfani to Allah zai ba ku daidai gurgurdon abin da kuka yi ban sani ko mun fahimta ba kenan wannan sai zamanto Allah yana nuna muku ne ku yi abin da ya fi lada wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid ku sani cewa fa Allah ba Allah na za ku ba ba ko kun yi ko ba ku yi ba Allah mawadaci na Allah ghaniyyun mawadaci na hamidun nan fa'ilun na bi ma'ana maf'ul mahmudun ne ana gode masa dan ba fa'ilun na bi ma'ana fa'il don Allah ba ba a ce Allah hamidun sai dai a ce yashkuru ba a ce Allahu yahmadun nas Allahu sai dai a ce yashkurun nas ina fata an fahimce ni ina fata an fahimce ni kenan nan fa'ilun ne bi ma'ana al-fa'il bi ma'ana al-maf'ul bai zama bi ma'ana al-fa'il tunda akwai fa'ilun bi ma'ana al-fa'il akwai fa'ulun fa'ilun bi ma'ana al-maf'ul akwai fa'ulun bi ma'ana al-fa'il akwai fa'ulun bi ma'ana al-maf'ul kadiba cikin al-qararat an-nahwiyya wa at-tasrifiyya na Dr. Khalid Al-Usaimi da ya bincike za ka ga irin waɗannan da hukumce hukumcen su da sauran kuma littattafai in ba da misali littafi ɗaya ba shi ke nuna shi kaɗai za a duba ba a'a kada ya duba duk littattafan da sun ka samu sai don ilimi bai tsaya ga mutum guda ba ko littafi daya wallahu ta'ala alam to wallahu ghaniyun hamid Allah maudaci na hamidun wato wanda ake gode masa ne ya cancanci a gode masa ko an gode masa ko ba a gode masa ba shi Allah ya cancanci godiya mun gane wannan da kyau ko to sai mu zo zuwa ga mas'alan mu asma'ullahi da munasabatuha na farko alhafu na biyu almuqarana na uku almunasaba mu fara da wani arama wani zamu fara da shi mu fara da alhadf alhadf ghaniyun ba a ce ghaniyun an kaza ba a'a Allah ghaniyun an kulli shay Allah ya wadatu ga dukkan komai Hamid Mahmudun ne kenan tunda nan Hamidu mai Mahmud ana gode masa wa yake gode masa yahmaduhu ahlus samawati wal ard ina fata an fahimce ni illa man shadda min al-khalq wanda kuma gare shi ta kari ban sani ko an fahimta ba wanda bai gode ma Allah ba wannan gare shi ta kari amma hamidun na ana gode mishi hamidun na ana gode mishi eh ban sani ko mun fahimta ba sai ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala an gane ko kadiba cikin littattafan lugha akwai alhamdu akwai almadahu ko ba haka ba akwai asana'u ina fata an fahimce ni sai ka ɗauki miye bambanci akwai ashukru menene bambanci tsakanin su hal hiya mutaradifa aw mutaqariba ina fata an fahimce ni eh wa hal bainahuma umumun wa khususun mutlaq aw bainahuma umumun wa khususun min wajhin duk waɗanda abubuwa sai ka koma kai bincike kansu balaga kuma da usulul fiqh almuhimmu inda ake gode ma Allah ba ya ce mahmud ba hamid ana gode masa to ina ake gode masa كلمة يوم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين سيأتي إن كلمة سورة الفاتحة الله يفدي الحمد لله أما بيهود ورين دا أكي غودي مشي با يأتي تو يهود ورين دا أكي غودي مشي أكوي الظروف الظرف الزماني كو الظروف الزمانية أكوي الظروف المكانية وله الحمد في الأولى والآخرة الدنيا الآخرة أنا غودي مسا mun ji wannan da kyau sannan kuma walahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyyin wa hina tudhhirun alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walahu alhamdu fil akhirah so kuma sai ka dauko surorin da suka bude da alhamdu guda biyar din nan fatiha ta bude da alhamdu an'am ta bude da alhamdu ko baka ba kahfi ta bude da alhamdu fatir ta bude da alhamdu saba ta bude da alhamdu kuma akwai surun da suka kare da alhamdu sun kusa al'ula wal akhirah duniya da lahira wasu kusa al'ula wal akhirah farkon surori da karshen surori duk dai al'ula wal akhirah sifofi ne na iya dauka duk wani abu wanda ya farko da wanda ya karshe ban sani ko mun fahimta ba suratu zumar ta kare da alhamdu wa taral malaikata hafina bin hawli al-arsh يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين نعم.
سورة الصافات تقاري الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم.
كما تسكي وأنسو سوروري الحمد لله رب العالمين تازو نعم.
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ده سورانسو na'am kaga daga nan sai ka haɗa maudu'inka Haka.
kar ka tsaya wani mutum shi shiga wani su da kawai abu a'a tsatsara ne da ayi ayi tartibi na'am
to mun samu alhazfu kenan nan Allah ana gode mishi a duniya da lahira illa kaɗan daga cikin bayansa waɗanda ba sa gode masa kuma mutane na kuma sun yi karanci don mutane cikin halittun Allah ai kaɗan ne gaskiya kenan nan ba a cewa mahmudun ne kowa yana gode ma Allah sai da ce a'a mafi yawancin halittunsa domin mun samu dalilin da ya taksisi walakin da aksarar nasi la yashkurun na'am to tunda ba sa godewa kenan ko ba sa eh, eh, yabon Allah subhanahu wataala ko kuma kafirai suna yin shirka cikin shirka su kuma wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kaga wanda ya zagi Allah ba a cewa yayi bai Allah mun samu dalilan da sun ka kebance mu da ba wai haka na kawai mun ka faɗa cikin ra'ayin mu ba mun gane wannan da kyau Na'am.
sai abu na biyu bayan mun samu alhafu na'am sai mi sai al-muqarana Allah wadatacce na tare da kuma ana gode mishi kenan wadata Allah tare da yabo take akwai wanda yana da wadata amma bai abin yabo na ba akwai wanda abin yabo ne amma bai da wadata na'am saboda ɗabi'o'inka na gari sai mutane su yabe ka kun ibna man shi'ta waktasib adaban yughnika mahmuduhu anin nasabi innal fata man yaqulu ha anadha laysa al fata man yaqulu kana abi na'am kaga kun ibna man shi'ta a kira ka dan duk wanda kake so a duniya amma sha'ir yace waktasib adaban na'am ka yi kokari ka samu ladabi ka san mutuncin mutane ka iya mu'amala Mm.
yughnika mahmuduhu anin nasabi Mm.
mahmuduhu kana ilo kishin ismul maf'ul Mm.
utlqa ismul maf'ul wa urida bihi al-masdar ko ko a'a mahmud ma ismul masdar ne domin em, masdar ne domin wani lokaci maf'ul kama al-ma'sur yana zakwa bi ma'ana al-asr mutumin da anka kame kamewa ana kiranta al-ma'sur an gane ko al-maqtul wani lokaci yana nufin al-qatl kisa amma sun kace galibi yayi karamci wato masdar yazo ala wazn al-maf'ul in ka diba cikin ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun ya kawo wannan namu ci karkashin koci aya ne sannan cikin ka diba cikin al-azb an-namir lishaykh muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin ya kawo wannan a ciki al-muhimmu mahmuduhu nan yabon da za a yi maka a matsayinka na ɗa na gari yughnika anin nasab yughnika mahmuduhu anin nasab ba sai an tambaye kai dan bane in dai kana da hali na gari ba a bukata sai an tambaye kai dan wani sai ce innal fata man yaqulu ha ana za jarumi shi ne da ke cewa ni ne wani ni ne misali na yi kaza ba don alfahari ba waye yi kaza waye haddace alqur'ani kace wallahi na haddace alqur'ani ya kace baba na ma haddace alqur'ani ne to kai mi kaka jira dan duniya na'am eh mi kaka jira kai tunda baban ka haddace alqur'ani mun jiya na'am ina fata an fahimce ni idza iftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi'sa ma waladu na'am eh in kana alfahari da iyayenka to kai ni kai Na'am.
don haka alfahari da iyaye ba a yarda da shi ba sai in kai aiki na gari na'am shi yasa annabi yusuf ya ce wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub sun ce ma kana la an shirka billahi min shay to tunda yayi koyi da su ne wajen rashin yin shirka to nan babu matsala gaskiya ne eh muna fatan mun fahimta arama Na'am.
eh to almuhimu dai yughnika mahmuduhu an nasabi innal fata man yaqulu ha ana za laysa al fata man yaqulu kana abi ba wanda ka ce babana ya zanka zaba a kai ma muna nan muna jiran ka buga abin da zaka yi an gane wannan na'am to shi yasa sai an ka ce ghaniyun hamid wadata Allah akwai wanda kuma shina da wadata amma ba abin yabo bane mutanen da Allah ya ba su falala ko ta kuɗi ko ta mulki ko ta ilmi amma sai suka ki taimaka ma mutane to ga su da wani ni'imar ta duniya amma ba abin yabo suke ba kaji Zuhair ibn Abi Sulma ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya ina ba ta amfince ne akwai al-mu'allaqatu sitta wanda sha'ir sitta ne aka hada akwai mu'allaqatu sab'a akwai kuma mu'allaqatu al-ithna ashara guda goma sha biyu ne wani ustazu Dr. Mustafa Saka na kasar eh, abin nan eh, Misra ya hahada su na'am ina fata ana fahimta ta na'am kenan ci- kakka sa tsammanin bakwai ɗin ɗaya ne har sha biyan akwai Na'am.
in ma an samu ƙari ma ana iya ƙarawa Mm.
ala ayyati hal anan abin da ya kamata mu fahimta Zuhairu ibn Abi Sulma yake cewa wa man yaku za fadlin duk mutumin da ya kasance yana da falala fifiko akan mutane fifiko ne na kuɗi fifiko ne na mulki fifiko ne na eh, abin nan na mulki fifiko ne na wadata ta kuɗi fifiko ne na daraja ƙarfin faɗa aji duk wannan za fadlin ne Mm.
fa yabkhal bi fadlihi amma sai yayi ruwa da falalar da Allah ya bashi ala qaumihi akan mutanensa yustaghna anhu Mm.
za a wadatu da shi Na'am.
wa yuzmami sannan kuma za a zarge shi shikenan sai zama to ga cikin mutane amma baka da wani amfani har gara ma rashin ka da samun ka don ana ganin kana iya taimaka baka taimaka har an huta da kai Mm.
ina fata an fahimce ni to mu bar ce Zuhair ibn Abi Sulma duk da kishin cikin shu'ara ul jahiliya ana kiran shi sahibul hawliyat saboda al hawlu shekara shi daga shekara sai shekara yake zuwa ya arzikin waƙoƙin shi a suƙoƙi na Larabawa suƙu uqad da suƙu zil majaz da sauransu to ghaniyun hamid Allah mawadaci na kuma tare da yabo ma'ana Allah yana da wadata kuma abin yabo na ba wai wadatar ɗaya gare shi ba ba kuma abin yabo ɗaya ne ba kenan to ko me yasa aka aka yi munasaba muqarana tsakankanin su mun ka ce muqarana an kawo ganiyun saboda ka gane wadata shi tare da yabo take yabon shi tare da wadata yake an gane ko sannan kuma me yasa ayat ta kare da waɗannan sunayen ba a zabi waɗansu sunaye ba an ka ce wallahu azizun ghafur ko ghaffar ko sauransu me yasa saboda ku masu ciyar wannan kusan Allah ganiyun Allah mawadaci na in kun taimaka ma talakawa ba dole bane Allah na iya samu musu hanyar da su samu ya wadatu Allah bai duk abin da kun ji Allah ya ce amfanin gare ku yake dawowa hamidun kuma Allah abin godiya ne ko kun gode ma Allah ko ba ku gode ma Allah ba akwai bayan shi za su gode mishi shikenan kuma sai ayi hattara wannan ayar akwai ta aya wadda ta gabace ta ga alramma mai hardata alqur'ani akwai qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha sai ce wallahu ghaniyun halim nan kuma wallahu ghaniyun hamid da haka alrama mai hada alqur'ani ai ai hattara sai Allah subhanahu wataala ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsha an gane ko kenan shaydan ya'idukum al-faqr yana muku alƙawalin talauci wa ya'murukum bil fahsha malamai suke cewa in ka diba ibnu ashur ya ce istinafun ne wannan istinafi ne an fara wani sabon bayani ne amma na shi'un wanda ya samu asiri daga anfiqu min tayyibati ma kasabtum tunda Allah ya ce a ciyar to kuma sai an ka ce ash-shaytanu an ka fara da shaytan jumla ismiya ya'idukumul faqra fi'li mudari yufidu tajaddud wa takrar yau da gobe shaytan ba zai bari ba yana yin haka ko ba kana bane ya'idukum aslin shi ya'idukum sai an ka shafe wawun sun ka ce malaman sarfu li annaha waqa'at baina aduwataiha baina alwawi wal kasr yani sabaqatha wawun wa lahaqatha kasra ina fata na fahimta ta haka sun kace dai ban san inda wannan adawa ta samu asali ba ko yalla dai ilimi ne na malamai na bayani wallahu ta'ala ala almuhimmu ya'idukum alfaqra shedan yana muku alƙawlin talauci ma'ana yana tsoratar da ku da talauci wa ya'murukum bil fahsha sannan yana umurta ku da alfasha to anan me yasa an ka kawo ash-shaytan aka fara da shi ba a ce ya'idukum ash-shaytan ba saboda an fara da jumla ismiya tufidu thubut wal istiqrar aikin shani yau da gobe jibi da gata kuma ba zai bari ba ina fata ana fahimta ta sai an ka kawo wannan a nan ya kamata mu fahimci wani abu me yasa an ka ce na shi'un ne ya samu asali daga an fi kumin taibati ma kasabtum saboda shedan kishiyar umarnin Allah ne duk abin da Allah ya ce ai sai ce a bar shi قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كما هكذا ونريد لأحتنكن ذريته illa qalila ko ba haka nan bane almuhimmu dai fa bi izzatika yace kuma la ughiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin da sauransu kaga kenan shine asalin wato wannan ma'ana kuma an kawo kamar kishiya ne shedan yana zamantuwa kishiya ne ga umarnin Allah in Allah ya ce ayi yace ka ayi in Allah ya ce a bari yace a ayi an gane ko wa ya'murukum bil fahsha yana umurtaku da al fahsha al fahsha nan asalin al fahsha wato sifa ce wadda take ta abin da yake abin nan sifa ce kenan alfi'il alfahsha kenan sai da mutu sifa ce an shafe dukkan ko ko a alfasha har ya cira ta daga sifa ya koma mi ya koma suna da kanshi domin akwai sifofin da ana ganin an manta da kasancewa su sifa ne asali yanzu sun koma matsayin sunaye to almuhimmu dai ya'idukumul faqra yana umurta ku da yana tsoratar da ku ne yana muku alƙawalin talauci amma nufin ya tsoratar da ku talauci wa ya'murukum bil fahsha yana umurtar ku da alfasha ma'ana da ruwa malamai suka fassara me yasa suka fassara shi da ruwa lil muqabala domin an gidan can alfaqru an gane ko an tudhakkira ihdahuma mi an tudhakkira ihdahuma fassara shi eh fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra an tudhakkira ihdahuma an tadilla ihdahuma mi an tadilla ihdahuma ɗaya taɓa ce ko fatu zakira ihdahum al-ukhra ta tunatar da ita to alama ga fasara wata baki nan ɗaya ta manta sai ɗaya ta tunatar da ita don kai kace tunatarwa kishi ya التفسير بالمقابلة ويسألونك عن المحيض قل هو أذن sai ce fata zai nisa a fil mahid ne wa yas'alu laka anil mahid suna tambaye ka game da al'amarin haila kul huwa mi azan kace mi cuta ne ko to kul fata zai nisa fil mahid ku nisanci mata in suna haila ko wala taqrabuhunna ka kusance su hatta ya tuhurna har sai sun sarkaka to kenan kaga kul huwa azan bai dace zaman to cutawa don ya kamata ka ce hatta yushfaina har sai sun samu lahiya tunda cuta kace a'a kul huwa azan kace shi kadamta na wala taqrabuna hatta yatahurna ka kusance su sai sun tsarkaka at tafsiru bil muqabala shi yasa wanda bai san qur'ani zai ya ce a'a mace in tana haila ai ta yi sallata azan Allah ce cuta ne Allah bai ce rashin tsarki bane gashi Allah ya ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna to shi ko wannan mi shi ka nufi amin amin ka san dan qur'ani yana da shi da dan shi'a mutane na masu taurin kai eh da mutumin da bai fahimci sunna ba shi ma taurin kai gare shi sai shi na son ko ya gane dalili shi na son shi kona koko bai gane ba dama an ga mai hujjar da an ga mai abin da ba ita ba kai ya karba wannan ba ilimi bane eh ai husu hujjoji dalilai ne ake saurari dama haka kafirai suka ga ma magoya ban su wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun ko baka nan bane sun ce ka a saurara in dai gaskiya ta a bari a saurare dalilanka a saurare nawa sai ai hukunci amma sai ka ce a ka a saurare ni to ina kuma hujja kaga babu hujja ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha an gane ko wa ya'murukum imamu abu amr ibn al-ala yana karanta wa ya'murukum yayi sukuni duk da yake kuma bai dace ayi sukunin ba a larabci ya kamata a ce wa ya'murukum kuma yana karantawa imamu susi shi da wato ikhtilasi abin da ke kira ikhtilas an gane ko ikhtilas ma'ana ikhtilas wani wani dan asalin ikhtilas shine fisga ma'ana za ka faɗi kalima amma harakar ba amma ba gaba ɗaya ba wanda kuma galibi sai malamai ilmul qira'at ash-shuyukh al-mutqinuna za su iya karanta maka shi yadda za ka gane al-ikhtilas al-ikhtilas an gane ko al-muhimmu shi yasa waɗansu malamai suka ce to har abin da bai da sukuni ana yi masa sukuni a larabci in kana magana ash-shaytanu ya'idukum al-faqra kamata a ce wa ya'murukum a dukkan qira'at amma qira'at Abu Amr sai an ka ce wa ya'murkum an gane ko ha wa ya'murkum kuma sai an kai sukuni sai an kace yayi yayi masa mu'amalar ajral alwasl majral waqf kenan kuma da qira'a ce sabita kenan larabcin da mutane suke ce istama'na fil kulliyya ad-da'wa al-islamiyya al'alamiyya ba ce fil kulliyati da'wati al-islamiyyati al'alamiyya ba ba laifi tun da qur'ani ya tabbatar da wannan cikin tasrihatun lugawiyya Sheikh Abdul Latif ya kawo wannan can cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun wajen inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ya kawo bayani bai kama da wannan mai so ya koma cikin can ya gani da kuma sauran littattafan lugha wallahu ta'ala a'lam ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla to shi ko Allah yana muku alƙawalin gafara gafara ta musamman Allah ya gafarta muku zunubanku wa fadlan kuma Allah ya ƙara muku ya gafarta muku zunubanku kuma ya muku ribin ribi wallahu ash-shaytanu ya'idukum al-farqa wa yarakum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim Allah wasi'un na mai yalwatawa ne ya san wanda ya kamata ya yalwata ma kamar yadda muka yi bayani can wancan wuri alimun kuma masani na da wanda ya kamata a yalwata ma ban sani ko mun fahimta ba an gane ko kuma ya liƙe da su saboda ana zancen shaidan yana tsoratar da ku to tunda tsoratar da ku yake yi to wallahu wasi'un alim ya san wanda ya cancanta ya san wanda ya shi kuma Allah ya yalwatawa shi kaga ka sa tsammanin in kana ciyarwa talauci ne zai karu gare ka a'a in kana cewa dan Allah Allah zai iya baka in dai ka bi dokokin Allah wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru aw takra'a wa kana bayna dhalika qawama ko ba haka nan bane to wannan kenan to idan muka zo anan muka dibi wannan aya yana nuna mana cewa shedan duk in zama aikin alkhairi zai nuna mana bai dace ba shi yasa duk galibin almubazzaranci in ka dibi kasashen afirka da kasashen larabawa har ma su kasashen turawa duk inda tambada ta ne ake sanya dukiya amma inda ya dace sai ga mutane suna jin tsoro musamman game da al'amarin addini da an tashi neman taimako na masallaci sai ka ji an bada dala biyu dala uku hatta da takardar masallaci sai a yi sati uku ana neman kuɗin biyan ta ɗari uku na amma an kasa zamu kuɗi ina fata na fahimta ta in ɗari uku uku na wani bawan Allah ya bada jika arba'in ya ce ga sunan ya bayar ina fata an fahimce ni jika arba'in ko ɗari uku uku ko jika arba'in ɗari uku gida goma ko ba haka ba jika jika gida goma jika goma ko ɗari ɗari gida goma jika biyar to sai ga ɗari uku gida biyu jika uku jika sha takwas ne in masallaci ɗari uku na a shekara wata jika goma sha takwas ta masallaci ga sha inda action 300 wai a rasa wanda zai bada jakka ashirin ya ce jama'a ga su duk wata in 300 nan sun ka zo a bayar amma kullum sai a ce an samu dala 70 ran nan sai an yanke sai ka ji an ce to yanzu jama'a hada kuɗi a tayi abin nan ash-shaytanu ya'idukumul faqr taimaka ma makarantu taimaka ma marayu taimaka ma waɗanda ba su da shi taimaka sayan littattafai don a yada da'awa gina gidan rediyo na musulunci gina jami'a ta musulunci ko ba haka nan bane ga sunan dai wujuhul infaq al-kathira amma ina amma da an ce yan kokowa suka an ce an bashi miliyan goma miliyan ashirin miliyan talatin har da qur'ani suka ji an ce miliyan guda an ka basuwa ga wanda ya na farko amma dan kokowa yana da miliyan goma na fata ana fahimta ta kinan kaga mai har da alqur'ani aran mu na ƙasa gaba ɗaya sai ya shekara goma sannan ya kamo dan kokowa guda kahin a ƙara kuɗin yan kokowa na masu qur'ani suna nan kuma koko sai a yi biyu ko uku sai ka ji miliyan goma so uku miliyan talatin kenan kaga sai mai qur'ani ya sai shekara talatin sannan ya samu kyautar da shi wancan ya samu ba mu ce dole na ba amma dai mu kalli halin da muke cikin mu da wannan halin muke son wai a ce mun ce nasara Allah ya taimake mu Allahumma sunna alqawmil kafirin Allahumma sunna ala amurika Allahumma sunna ala faransa Allahumma yattim Allahumma ij'al amwalahum gani ganimatan lil muslimin Allahumma yattim abna'ahum wa armil nisa'ahum shin hada wannan su addu'o'i ba Allah yake shi so ba ya kamata ku ga maka mu gaskiya ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha kenan kaga at-takis kenan wanga maudu'i ne mai fadi kishiya inda ya kamata a saba na ake sawa ba in wajen biki ne za a nuna tinqahu ai alfahari amma wajen ibada sai a ja da baya da sauransu dai wa ya'mur wallahu wasi'un alim sai Allah ce yu'til hikmata man yasha wannan ibnu ashur yace i'tiradun wa tafyil i'tirad gittowa da ga magana an kai domin ba ta da alaka da ciyarwa shine i'tirad tazyil kuma kamar tazyil ne kamar cika bayani ne azzairu shine wutsiya tazyilun yin wutsiya ba yana nufin cikin qur'ani akwai wutsiya ba ma'ana cikamakon magana ne khatma ce domin duk wanda ya san cewa shedan ya amurkum bil fahsha ko ba ka nan bane shi ko Allah ya idukum maghfiratan to duk wanda adda hankali Allah ya bashi hikima in ya kamata shi ya bi na wajen Allah ko ya bi na wajen shaidan ya ji wajen Allah an rama to yu'til hikmata man yasha duk da haka Allah yana bada hikima ga wanda ya so ba kowa ga yadda da abin da Allah ya ce bai bi Allah ya bar shaidan sai wanda Allah ya ba hikima sai Allah ce wa man yu'til hikmata domin al hikma wad'u shay'i fi mawdi'ihi wa man yu'til hikmata ko akuma akuma wa man yu'tal hikmata akwai kira'a wa man yu'tal hikmata duk wanda aka bashi hikima faqad utiya khairan kathira Allah ce an bashi alkhairi mai yawa kai da kanka duk wanda abin da kaji Allah ce da kanshi alkhairi mai yawa ne ka san abin da yana da yawa ina ba ta an fahimce ni wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ke wa aswa ba sai ma abuta hankula nan akwai kira'a ta Yaqub yana karantawa yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata duk wanda yu'til hikmata to nan ba ana nufin ba wanda ya ba Allah hikima a yu'til hikmata man sha Allah yana bada hikima ga wanda ya so wa man yu'til hikmata ai wa man yu'tihi Allahu al-hikmata faqad utiya khairan kathira bai ce faqad atahu Allahu ba dan an san ba mu bada wannan in ba shi ba khairan kathira Allah ya bashi alkhairi mai yawa ina fata an fahimci ni al-hikma wad'u shay'i fi mawdi'ihi ka abu awrin da ya dace asalin ta daga al-man'u ne shi yasa an kira al-hakimi al-hakim li'annahu yamna' min adh-dhulm al-hukm shine al-man'u ina fata an fahimci ni to wannan duk wanda Allah ya bashi ya bashi wato alkhairi mai girma sannan Allah subhanahu wataala ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba masu astuwa sai masu hankula al-lubbu shine wato tataccen hankali al-aqlul khalis al-khalis min ash-shay'i da ma a larabci ake shi al-lubbu lubbul mawdu' an gane ko to sai na malamai suka ce abin da kamata hankalta ma akwai tafsirul qur'ani bil qur'an al-muttasil al-munfasil al-munfasil al-munfasil anan dai mu dauki guda biyu to da mun san suna da yawa almunfasil na farko yu'til hikmata man yasha Allah yana bashi hikima to nan akwai da Allah ya ba su hikima daga cikin su akwai luqmanu wa laqad atayna luqmanal hikmata an shkur lillah sannan daga cikin su akwai annabi Dawuda Allah ya ce ya bashi hikma ko ba haka nan bane yace isbir ala ma yaquluna wadhkur abna Dawuda zaidi innahu awwab inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayr mahshuratan kullu lahu awwab wa ataynahu al hikmata wa fasla al khitab daga cikin su akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in kuma hikima sababu irin ta kuma ba za a samu irin ta ba Allah yace walau la fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hamma ta'ifatu minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusuhum wa yadurunaka min shay wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam sai zaman to hikima tana daukan ma'ana daban-daban tana iya dauka annabta tana iya dauka iya hukunci tana iya dauka hikima ta kwarewa wajen zance ga sunan dai daban-daban sai ka dauko afradu inda Allah ce ya basu duk inda Allah ce ya bada wani abu sai ka ribacin Qur'ani su waye an kace an ba duk inda Allah ce ya hana wani abu sai ka ribacin Al-Qur'ani su waye aka ba maudu'i ne mai fadi illa ulul albab nan ma akwai tafsirul qur'an bil qur'an al munfasil su waye ma abuta hankali sai ka koma cikin suratu wato na farko ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab gasunan alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar sanan daga cikin su ka koma can cikin suratul ra'd afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi allahi wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالاحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار الله اكبر kaga ashabul hikima dan ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillah to kishiyar duk wanda abba wannan to ba ulul albab bane domin alladhi la yufi bi ahdillah laysa min ulul albab inda Allah walladhi la yusli ma amara Allah bi an yusla laysa min ulul albab sai ka dauka daidai girman hankalinka daidai imaninka da yadda kake cika sharuɗan Allah da abubuwan da Allah ya ce ai kake yin su daidai cika hankalinka wajen Allah daidai saba mana Allah da kake yi daidai shirkarka da kafircinka daidai haukarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to aran ma duk da ke lokaci ya yi tsawo amma dai mun samu abin da muka samu cikin waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala sai zuwa gaba a darasi na gaba insha Allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh